الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna zayyar godiya ga Allah subhanahu wata'ala wani tattara mu a wannan wuri mai albarka ƙarƙashin darsi na wannan babban littafi na imam bukhari a sahi a yau rana ta talata muna 20 da watan safar hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam 1448 wanda ya daidai da hudu da watan takwas shekara ta biyu da ashirin da shidda يقول الإمام المسنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر النافع يعني عن ابن عمر رضي الله عنه عنهما عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إذا كان فرضا للمهاجرين الأولين أربعة آلاف بأربعة ya ce umar ibn khattab wajen rabon ganima da abin da ake samu wanda ake raba al'ummar musulmi to ya wajen rabu mutanen da suka hijira na farko ana ba su dubu hudu a cikin hudu yake ta ke nan mana da sahi dubu hudu daidai kawai tunda a riwaya abin da ke gaba za ka ga kenan dubu hudu daidai ba a rage ba وفرض ابن عمر ثلاثة آلاف وخمسمائة sai ba ɗan shi dubu uku da ɗari biyar ana ba da dubu hudu kenan sai na umar wajen rabo duk wanda ya hijira na farko a wajen rabo ana bibita su sai a ba su dubu hudu sai ba ɗan shi dubu uku da ɗari biyar bai cika mashi ba ɗari biyar shi ko iya cikin na farko faƙira lahu huwa min almuhajirin aka ce shi ma iya cikin wanda suka hijira na farko falima na qastahu min arba'ati alaf dan me ka rage mishi a dubu hudu aka ga sai na Umar haka qala inna ma hajara bihi abu yace baban shi hijira da shi ba shi bai da kawai shi ji sai na Umar ta karanta dan shi ne na ciki amma idan ya zo rabo in ya ba da dubu hudu amma shi sai ya rage mishi ɗari biyar kare me yasa a ce baban shi ya zo da shi jira da shi sai ke cewa laisa huwa kamar hajar bi nafsi ya ce shi ba kamar wanda ya jira da kansa yake ba shi sa rike mashi wani abu to kaga adalci yanzu irin wa'annan mutane a yau mutum komi ya zo shi sai ce nashi ko da ya cancanta ko ba ne wani haɗari ne cin amana ne a ce abu kashi ko ka raba ko ka yi ka ba wanda ya cancanta saboda na kawai da bai dace ba shi yasa saudiya nauyi da ake rataya mutane hadari ne domin ba sarki ake ba daidai yanzu misali da ka ba mutum jagorancin aiki a wani wuri sai ya ɗauko yan wajen duka kasa zagaye shi kuma daga cikin wanda za a ɗauko tana yi wasu bisa cancanta ba kuma ga wanda cancanta za a ƙi ɗauko shi kaga an ci amana wani haɗari ne to amma su inda magabata su sanar tsabar adalci kaga yanzu dai a nan abdullahi dan umar tare suka zo da shi da baban shi baban shi ɗauko suka hijira tare suka zo su suna cikin masu hijira na harko harko kaga kenan duk wanda ya zo rabo ne nawa zai bashi dubu hudu zai bashi irin yadda aka ba kowa sai aka ba dubu uku da ɗari biyar ko baban shi ya rage mashi abin da ke ba kowa me yasa baka cika mashi ba ai shi ma da shi ya hijira na harko ya ce a shi baban shi ya zo da shi ba kamar da ya zo da kawai shi ba shi kadai ba حدثنا محمود بن كثير أكبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال حاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خباب بن أرد الله قال مسيرك cewa mun hijira tare da manzo Allah sallallahu ba yana nihi ba shi ya hijira lokaci ɗaya kai tsaya annabi sallallahu ya hijira ta yi madina sahabai wasu sun riga shi tafiya wasu gun zai tare da shi duk sunansu gaba ɗaya sun yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثنا خباب قال حدثنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التغيير الله ووجب أجرنا على الله فمنهم من مضى لم يعطي من أجره شيئا منهم مسعد بن عمير قتل يوم أحد فلم نجد شيئا من أحد إلا نمرة كنا إذا غطينا به على سوء خرجت رجلاه فإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه بها ونجعل على رجليه بالذكر ومنا من أيعن الكون أمرته وهو يجيبها.
طيب فهيك جوا وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الأعمش أنه قال سمعت الشقيق بن سلمة قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله yace mun yi hijira tare da manzo Allah sallam muna neman lada a wajen Allah wajaba ajruna ala Allah yace kuma ladan mu ya tabbata a wajen Allah fa minna man madha lam ya'kul min ajri shay'an yace a cikin musahabai wanda muka hijira tare da manzo Allah sallam akwai wanda ya bar duniya ya mutu amma bai ci ba komi a cikin sakamakon ayakunan da ya gabatar na alkhairi yace to irin wannan wanda bai ci ba komi a cikin sakamakonsa ya yi alkhairin amma a duniya ba abin da ya samu minu musu abin umair akwai musu abin umair wanda aka turo shi ya karantar da mutanen madina wanda ya fara juma'a a garin madina radiyallahu anhu utila yawma uhudin an kashe shi da aka yi yakin uhud da aka kashe shi falam najid shay'an nukaffinahu bi ita mu samu abin da zamu yi likawani cikin sa ba illa namiratan sai wani dan bargo sa ina wani rigar mai kauri ko kace bargo bargo idza gattaina biha ra'sahu kharaja rijlahu yace saboda tsabar karancin wannan el bargo bargo idan aka rufe wajen kai ahuwaye su fito ita fa idza gatsina rijlaihi kharaja rasu yace idan muka rihe kawon kuma kai ya fito kenan ba ta isa ta mishi da kawani ba fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nugadiya ra'sahu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana umarni yace mu lullube kan nashi bangaren kan ariye bangaren kai saboda haka wa naj'ala ala rijlaihi min izkir mu sanya ice iskir ganye iskir wajen kan ɓangaren ƙwahon shi shi yasa ko a yanzu idan mutum da kauni kaɗan sai a rufe wajen kai sai a kawo ganye a rufe wajen ƙwahon wa minna man aina at lahu samaratuhu fa huwa yahdimuha yace a cikin mu akwai wanda abin da ya shuka shine kiri da ɗiyan itacen sunnana kuma gashi wahuwa ya haɗibuwa ma'ana wannan ɗiyan itacen nan yana cira. Kuga da abin da ke ni? Daga cikinmu akwai wanda sun aikata alkhairi, amma tun nan duniya Allah ya shimfiɗa musu albarka mai yawa suna jin daɗi suna kyakkyawar rayuwa. Amma yawuwa, amma su sun su abin umairu ba abin da suka ci har suka bar duniya. Amma ce daga cikinmu akwai wanda ɗiyan itacen sun nana yana cira yana ci. Saboda haka ga zalika fadlullahi yutihi man yasha duka su yan aljanna ne gaba ɗayan su radiyallahu ta'ala anhum ajma'in bismillah
حدثنا عوف عن معاويه بن قره قال حدثني ابو برده عن ابي موسى الاشعري قال قال لي عبد الله بن عمر هل تدري ما قال ابيك لابيك ما قال ابي ابيك قال قلت لا قال فان ابي قال لابيك يا ابا موسى هل يسرك اسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله معه بغي لنا وان كل عمل عملناه بعده نزلنا منه تفاقا راسا براس وقال ابي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا واسلم على ايدينا بشر كبير وانا لنرجو ذلك فقال ابي لكني انا والذي نفس عمر بيده توجدت ان ذلك برد لنا وان كل شيء عملناه بعد بعد نجونا منه فكافأ راسا براسي فقلت ان اباك والله خير من ابي.
طيب يا حدثنا ابن بشر حدثنا روح حدثنا أوف عن معاوية بن قرة قال حدثني أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يشي عبد الله بن عمر الله قال موسى يا راجل شمل هل تدري ما قال أبي لأبيك yace ka san abin da babana faɗa ga babanka kenan da sai na umar sun tantauna da abu musa al'ashari kenan shi yanzu ga ɗanshi abubuwar shi kuma ga ɗanshi abdullahi sau da haka abdullahi bin umar kenan ana yake cewa ka san abin da babana ya faɗa ga babanka ƙala ƙultula ce na ce a ba sani ba ƙala sai ke cewa babana yana cewa fa inna abi ƙala da abi ka ce babana ce ya faɗa ga babanka ce ya aba musa هل يسرك إسلامنا مع رسول sallam وجرتنا معه zai faranta maka rai musuluncin da muka yi tare da manzo Allah sallam da hijirar da muka yi tare da shi wa jihaduna ma'ahu da yakin da muka yi tare da shi wa amaluna kulluhu ma'ahu da lana aikin mu tare da shi gaba daya ladan sa ya tabbata gare mu kenan ya faranta maka rai a ce yanzu misali duk abin da muka yi tare da manzo Allah sallam an rige wannan lalan shi ya tabbata an aje ba abin da zai taba shi kuna ji da jago yace wa anna kullu amalin amilnahu ba'dahu yace kuma duk wani aiki yanzu da zamu yi bayan annabi sallallahu kenan bayan wancan wanda muka yi da shi lalan shi ya tabbata yanzu abin da zamu yi na baya na jona minu kafafar ra'asan bi ra'as yace mun tsira da shi ma'ana abin da muka yi da abin da muka aikata ya zama daidai kenan ba mu ba abin mu mu biyo ba ya zama wancan yana ajiye wannan ku da muka na baya kurakuran mu da wani waye duka ya zama to ya daidaita mana kenan wancan mun samu ladan shi ya tabbata yana can tunda wancan mun yi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ka abin da muka yi daga bayan nan ya zama to ya mu kafafan kenan kenan la alaina wala alai kenan mu babu wani anan babu wani alaifi gare mu ko da mu samu wani abu ba fa qala abi sai baba na ce la wallahi a ni ba ni ba ba amince hakan nan ba ma'ana haka nan bai halatta mu rai ba yace ka tuna hokar jahanna ba da rasul sallallahu yace ba manzo Allah mun yi jihadi ba wasallaina mun yi salla wa subna mun yi azumi wa amilna khairan kathira ce mun yi abubuwa na ne basiwa wa aslama ala aidina basharun kasir yace mutane da ya su musulunta a hannunmu wa illa da rajul zalika yace muna kaunar shi wani din ba ce ya tabbata mun same shi faqala abi sai babana yake cewa lakin ni ana yace sai dai ni dai wallazi nafsu umar biyadi yace ina rantsuwa da wanda ran umar yake hannun shi lawajidtu anna zalika baradun yace ni dai da nayi guri a ce wannan abu ya tabbata wancan na farko da muke tare da manzo Allah ya tabbata gare mu wa anna kullu shay amilnahu ba'dahu duk abin da muka yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam na jawana minu kafafa ra'san bi ra'as kenan mun samu wannan abu ya tafi da duk wani laifinmu ko da mu samu wani abu har yanzu ya sake tisa wancan magana tashi a gona fahimta ko kere na nihi da ce wancan wanda muka yi tare da wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ai aikin da aka da tare da Allah sallallahu yana ga girman shi da iyayen ladan shi kina ce wancan shi ne ja yanzu mun samu ladan shi an ajiye mu yanzu kuma abin da muka yi na baya a ce ko da muna da wani lahi a ce wannan ya shahe laifin ko da mu samu wani abu ni da wani da biyan mu tun da yana kallon wancan aikin da aka yi tare da manzo Allah sallallahu yawwa ya zaman to wai ya kankare mana komi ko da ma dai wai mu samu wani abu dai a ce dai bai bar mu wani abu ba na layi shine kini kafafa fa qultu sai yake cewa dan Abu Musa yake cewa inna abana wa inna abaka wallahi yace lalle babanka wallahi khairun min abi wa wata riwaya ce afqahu min abi yayi babana jere yana tunanin abinda muka zana wani zana su salo kan a taɓa shi kenan ya zama wannan na bayan ko za a biya mutane a cikin shi za a biya saboda girman abin da muka aikata tare da nan shi ko wannan na bayan da muka yi ko da wani abu yi wani abu duk gaba ɗaya zama to a ciki aka biya wancan yana zai zama zai shi za a ce baban ka ya yi baba na bai za ka ji abin da suka yi tsakanin su ta bismillah
رضي الله عنهما إذا قيل له هذا قبل أبيه يغضب قال وقدمت أنا وهو على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا فرجعنا إلى المنزل فارسل لامه وقال انها فانظر هل استيقظت فاتيته فدخلت عليه فبايعته ثم انطلقت الى عمر فاخبرته انه قد استيقظ فانطلقنا اليه نهروي هروله حتى دخل عليه فبايعه ثم بايعته
to ga shi hadisi na gaba haddathani Muhammad ibn Sabbah aw bagani aw balagani anhu haddathana Isma'il an Asim an Abi Usman annahu qala sami'tu ibn Umar radiyallahu anhuma yace naji Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda idza qila lahu idan aka ce mishi hajara qabla abi yagadab aka ce in aka ce mishi yayi hijira kafin baban shi yana hushi ku gane za ana abin da ake nemi ko ga shi cikin hadisi za ku gani ai da muka ce wa ya taho da shi baban shi ko to nan yake ji ana cewa ya hijira kafin baban shi baya so a faɗa haka abula dan umar in an ce ya hijira kafin baban shi sai hushi baya son ake wadin haka nan to ga abin da aka yi ƙara sai ke cewa wa gadimtu ana wa umar yace mun taho daga makka ni da babana ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna zuwa garin madina ba wajen lahu ƙa'ilan muka same shi yana barcin ƙailula shi ne ƙa'ilan kenan yana barci na rana na ƙailula da muka zo mun same shi iya barci faraja ana ilal manzil sai muka koma masauki muka zamana kenan mu jira ne halka da aka jima ya ce fa arsala ne umar sai umar ya turo ni kenan babana ko sai baban shi ya turo shi ya zo ya gani wa ƙara ya ta izhab tahi fanzur halin sai kaza diba ya halka ya je diba nan sai barcin da yake ya halka fa ataitu yace nazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa dakaltu alaihi yace na shigo wajen shi kire ya same shi ya halka yace fa baya atuhu to kun ji abin da ya faru sai nawa annabi sallallahu baya a kire yanzu ai baban shi bai zo ba ya ya ga yin baya yanzu sai shikenan ya baya atu nawa annabi sallallahu baya shikenan yake cewa sun man talaqatu ila umar sannan na je wajen babana ke na umar fa akbartu na bai labari ya tashi an na hukari sai kaza ya farka fanta na kana ilai nu har wilu muka tai wajen shi muna gaugawa shine har wala in ce har wala da larabci dan tahiyyar na wanda ba gudu ba ita ko ba a hankali muna gaugawa hatta da khala alaihi yace har ya shigo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa baya ahu yawa annabi sallallahu alaihi baya summa baya atuhu na mujin baya baya tana waya fara baya anan kenan shi kuma sai suke kallo mutane suka kalli wannan abin yanzu ce ya riga baban shi hijira tun da ka yi baya a kafin baban shi ko baya su hakikanin al'amari tare muka zo da ni da babana kuma wannan mu baya a da muka wa manzaran sallam babu shakka ni lokacin da ya turo na same shi ya fara yi mishi amma ya ga wannan bai kamata ba ce dalilin wannan a ce na riga shi hijira saboda shi ne dalilin da ya sa baya su a faɗi hakan nan da musulmina
قال فسأله عازم عن مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخذ علينا بالغصب فقرينا ليلا فأحدثنا ليلتنا ويومنا حتى قام قائد الضميرة ثم رفعت لنا صخرة فأتيناها ولها شيء من جلد قال فخرجت برسول الله صلى الله عليه وسلم قوة مئية ثم ارتجع علينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت أنفقت ما حوله فإذا أنا برائي قد أخبرت بحليفة يريد من الصخرة مثل الذي أردنا فسألته حتى لمن أنت يا غلام فقال أنا الجلال فقلت له هل جبلتك اللبن؟ قال نعم وهل أنت خالد؟ قال نعم وأخذ شاة من غنمه فقلت له انفذ الباعة قال فقلب قربته اللبن ومئت إلى وجه من ماء عليها قربة قد روحتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفت على اللبن حتى بارد اسفاره ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم وقلت اشرب يا رسول الله فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رضيت ثم دخلنا وانطلق منا.
حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق أنه قال samitul bara yuhaddisu yace naji bara ibn azib yana ba da labari kare kita ibta abubakar min azib kiran baban shi yace abubakar ya sayi dabba a gurin baban shi rahalan kenan abin hawa kenan taguwa fahamartuhu ma'ahu yace aka ɗora ni tare da shi muka tai da babana ƙala fasa'alahu azibun sai baban bara kenan azib ya tambayi abubakar kenan tarihin hijirarsu da annabi sallam da suka je garin madina an masiri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tafiye da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ukhiza alaina bin rasul yace an sanya dako a kanmu ana neman mu kenan lokacin da za mu hijira amma an balbazu ana neman manzo Allah sallam da Abubakar yake cewa fakarajna laylan yace bayan sun ɗanyi wannan kwanuka a cikin dutsen nan yace mun mutu da daddare za mu yi tahiya kenan mu kama hanyar madina yace fa ahyayna lailatana wa yawmana yace sai da muka raya daren namu gaba ɗaya da yinin me ake ni a nan kenan kwana muka ba mu yi barci ba muka kwana muna tahiya ko muka wuri muna tahiya to muna tahiya da rana hatta kama ka'imun zahira sai da garjin rana yi cak kenan anan irin wani rana an taje sha biyu tsaka na ga babu inuwa suma rufi adlana sakharatun yace sai muka tsinka muka gano wata ita wani dutse wata dutse babba fa ataina muka zo wajen ta wala shay'un min zillin tana da wani abu na inuwa muka je muka rabu da jikinta aliki cewa fa faraitu li rasulillahi sallallahu farwa mai yace akwai wata riga ta babba sai na shinwuda manzo Allah sallallahu ita kenan kwana suka yi suna tahiya aka wuni kaga dole a huta saboda ana neman su sun matsaga alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam yace sannan manzo Allah sallam ya kwanta akan wannan farwa fantalagatu an budu ma haulahu ya ce sai nata ina bushewa shine kamar da wani wata kura ko ni tsaka ko ni ciyawa ko wani abu ne ka zo ka ga fu kana hore duka yace na kusa annabi sallam na zo ne na kakkabe mishi bayan na kakkabe annabi sallam duk abin da ke yawan shi fa iza ana bi ra'in hin tsinkaye wani makiyayi kada akbala fi gunaymatin yuridu min sakara misal alladhi aranna yace ya taho da wasu yan tumakai da awakansa yana nufi da ya tsinkayi dutsen nan irin abin da muwa muke so me yake so kenan inuwa shi ma huta rana ta yi ya zo yana nufin abin da muke ni abin da muka yi fasa'altu sai na tambaye shi na ce liman anta ya gulam na ce kai nawa ne ne kai kenan mafi yawa yanzu ko dan ka kan bawa ne kai bawan wane ne aikin wa kake fa qala sai ke cewa ana libulani ni nawa ne kenan ya gane mishi fa qultu la nace mishi hal fi ganamika min labani akwai nono a cikin tumakai da awakan naka qala na'am yace eh akwai fa qultu la nace mishi hal anta halibun zaka tatsa mini qala na'am yace eh zan tatsa maka fa'akaza shatan min ganami ya kama akuya ɗaya cikin zunukai na wakan nasa fa ƙulci da nace mishi in fuzi dara kalkaɗe ka kakkaɓe wannan hantsan nonon kafin ka tatsa saboda dabba mafi yawan lokaci za su ta kwanta a ƙasa za a ga jikin nonon nata akwai ƙasa da wani abin ce to kafin ka tatsa ka kalkaɗe saboda tsabar kula da manzana sun ce a kalkaɗe nonon ba ya ce ka kakkaɓe nonon ka kalkaɗe saboda kar a samu wani abu na ƙura to ya mishi wannan umarni ne ƙara ce fahalaba kusbatan min laban ya tatsa min nono mai yawa an ce kusbatan kenan mai yawa kawai da ake cewa kusbanin ramin rere mai yawa kenan ya tatsa min nono mai yawa wama i idawa min ma'in ya ce ina da wani ɗan makayi ƙarami wanda na zuba ruwa a cikinsa alai ya kirka ya ce na sa mata wani abu na ɗan mai bakin kadarar wa'atuwa da rasul sallallahu ce na hore ta ga annabi sallallahu kamar ka san in aka yi sarka in ta abin da shi ta fata ce ko kuma ƙwariya ce inda an yi ta ne aka zuba abu mai zai daci wani suka saba shan abu a ƙwariya an hore ta sai a zuba mata wani abu in ta dan kwanan biyu in ta ana wanke ta shikenan ta ya ce na hore ta ga annabi sallam ke nan zubatar wannan matsalar fasababtu alaiha laban yana zuba mata nonon hatta barar da asfalu hal ya yi sanyi har ƙasa shi ma'ana nonon an tatso shi mai gare shi gumi gare shi to a can da yake akwai ruwa a cikin da mai sanyi sai ya sa a ciki ya gama su sai ya sanyi sun mataitu bihin nabiya sallallahu alaihi wasallam fa qultu shrab na zo wa annabi sallallahu da wannan nono nace sha ya rasulullah fa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha hatta raditu har na yarda me yake nufi kenan na ga ya sha sosai inda dan kaɗan ya sha ba ya ce ba ya yarda saboda tsabar yanzu yan wa irin mutunan da yake haka a duniyar nan a ce kakaf akwai mai sama zala sun sama da shi babu shi abubakar ba wanda yake sama zala sama da shi kakaf shi yasa ya samu matsayi a gurin Allah da wanda ya samu matsayi irin da shi kaga hijirar da ya samu labari ma iya niyyar hijira kafin ya hutu ma ya sayi dabbobin da za su sami ɗarmi mishi da ya za a yi mahijira ce to ɗaya za ka ɗaya ta ya ce da kuɗi zan biya ce a bana ba zan karɓi kuɗi ba ya ce a ni na yi so in hauta ta kaina ya ce daman ta ka ce na ka ce mishi saboda haka a gidan shi aka wa maza sallam guziri na abin da zai ci kuma ya zo ya shiga kogo da shi yana ƙoƙarin kar wani ya gan shi ya kamo hanya da hitin daga garin madina a makka sai su kai garin madina a hanya yana masa hidima yana kokarin duk wani abu da zai kare shi ana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi waiwai ke yana waiwai saboda ba saboda manzo Allah sallallahu ba dan gashi ba kada yana tunani kar wani abu ya samu manzo Allah sallallahu shi yasa duk wani wanda zai zo a yau ya soki wa'annan bayin Allah to ya tabe ba karma sara bace wa'annan bayin Allah Allah ta'ala ne ya zabe su ya ba su wannan matsayi da ba wanda zai iya tarra su har har kiyama ta tashi kadai tsakanin kai da wa'annan bayin Allah abinda Allah ya ce wanda zai ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwana sabaquna bil iman addu'a ta alheri amma babu kiyayya ka so su ka kaunace su ka musu addu'a musamman ma almar'u ma man ahabba yawmal qiyamah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake cewa mutun yana tare da wanda yake so lana ta gobe kiyama kuma babu shakka masoyinka idan aka matso shi da kai za ka yi murna ka riba ga mutum baka taba ganin shi ba idan aka ce maka wannan masoyinka ne ya kake jin shi a lokacin za ka ji irin ƙaunar shi in mai aka mashi sai ka yi farin ciki to saboda haka ba za a sallan ba shi da wani masoyin da ya wuce abubakar kuma wanda ya yi fatuka a kan shi akwai ma lokacin da mazalar da kansa yake cewa duk wani wanda ya yi wa wannan addini wani aiki ko ya ka gudunmuwa ga addinin musulunci ya ce addinin musulunci ya yi masa irin daidai abin da yi ma'ana a cikin musulunci ka samu abin da an maida maka an saka maka irin abubuwan da kai na alheri ya ce banda abubakar shi kaɗai ware ya ce shi da dukiyarsa da kansa gaba da sun ta yi ne akan manzalar sallah saboda haka nunu ya sun ya sha na sun ya sha na yarda ya ce su marta hanna wa talabu fi isirina ya ce sannan muka labta mu kama hanya ne muka ci gaba ya ce nema kuma yana bayan mu ana bayan mu ana ta neman mu albara sai bara yake cewa fadakhartu ma abi bakar ala ahlihi yace to wani lokaci wannan yana ba labari daga bayan ake yake ba labarin wani ba manzo Allah sallallahu alaihi ba labarin wannan yace sai na shigo tare da Abubakar zuwa wajen iyalansa ina zuwa faiza Aisha tubnatu muttajiya sai naga Aisha diyar Abubakar tana jiransa gina Abubakar tana kwance kenan yana bayan Rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam asabatan humma yace masassara ta kama ta fara'aitu abaha yuqabbilu khaddaha yace naga babanta Abubakar ya sumbaci kullu kike kullu kujin da nan kinta kenan yana cewa kaifa anti ya bulayya yace yake ya kike yake diyata mana ya jikin naki to saboda haka yana wannan yana nuna matsayin abubakar Allah ƙara masa yarda na'am حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا عن بن شيبه حدثنا اسماعيل بن ابي عبده ان عقبه بن وسام حدثه عن انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وليس في اصحابه اشمخ غير ابي بكر فغلبها بالفناء وارتكب سويالي يجي حدثنا سليمان بن عبد الرحمن حدثنا محمد بن همير هميركو اوكي همير حدثنا ابراهيم ابن ابي عيو الابلة ان عقبة ابن وش- وساج ان عقبة بن وساج حدثه عن انس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم انه قال yace Anas wanda ba mazalatar hidima shekara goma yake cewa animan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu ya zo garin Madina lokacin da ya zo da sahabbansa wala zafi ashabi ashmat ghayr ijta ghayr Abi Bakr yace ashabai gaba ɗaya a wannan lokaci ba wanda yake da hurhura sai Abubakar duk gaba ɗayan su lokacin nan sai Abubakar yace fagalafa bil hinna'i wal katm sai yasa lalle da wannan ganyen itace wanda ake yi kamar lalle shi ma yake ya bada masara sai yasa wannan ya rufe ta mana yasa inda hurura take ya rufe ta kaga yanzu anan idan mutum ya gani sai ga waye yi kwanaki anan Abubakar duk in kun ga cikin riwa za ku ga Abubakar ana cewa shi yayi shekaru saboda shi mai wurin shi ake sa dattijo saboda haka annabi sallallahu ya yi shi da shekara biyu wa qala jaka ai akwai saura ko akwai daya وقال البخيل حدثنا وليد حدثنا عن اوزاعي حدثنا ابو عبيد عن عتباء عن الثاني حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من المدينه فقال اسلم اصحابي ابو بكر فغلقها في الحناء والكفن حتى قنع كيدما
yace wa qala duhayl hadathana al-walid hadathana al-auza'i hadathani abu ubay an uqbah ibn wasash hadathani anas ibn malik shi ne ko hadathani anas ibn malik radiyallahu anhu annahu qala anas dan malik yace wa qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-madina annabi sallallahu ya zo garin madina hijira fa kana asanna ashabi abubakar ya zama wanda ya kowa shekaru a cikin sahabbai shine abubakar fagalafa birhinna ita to wannan hura ta shi sai lullube ta da lalle wal katami da wannan ganyen icce da ake yi hatta kanna a launu har ya sa launin na ta yi tar ma'ana ya sa har yake irin wannan ɗan walƙe-walƙe da ya sa mata lalle da katam saboda haka kenan a nan abubakar shi ya fi kowa burura a cikin sahabbai amma ba ana nihi ba ya yi annabi sallallahu shekaru annabi sallallahu ya yi shi da shekara biyu yana zo na tsayawa daga nan Hmm? babu nan na ga ya tsoriya a suna da yawa sun kai wajen guda hudu ma yana yi ta bismillah akwai wanda ya zo da littafin na wani na eh ya dillu haka yake malam ka gan shi ya dillu ko ولم يجاء مع فتح ظالمه Yes.
سحاب ولم يخشوا هناك مضللا to yayi malam imam ru'aini Allah ji kansa ke cewa a karanta innaman nasir ziyaratu bil kubri yudallu a sa ruhu a dosiri sama shi yasa ake cewa bi dan miliya a ce yudallu ma ba ce da daɗin baɗin a mushi wasu lisama ce yi dallu biyar da zina kafaru masu kira alwan ya ce sihabun hamza da kisa'i da malam hamsu kenan malamai hudu da rawi ɗaya kowane ya dillu kaga kalmar ta canza su ya dillu su kuma yudallu in an ce ya dillu yake bata shi da kanshi yudallu kuma ana ɓadda bil majhul kenan wannan hamza da kisa'i su ke cewa da musu yudallu sauran malamai gaba ɗaya ya dillu biyar da zina kafaru kafirai suna bata da shi kenan su kwancin ana ɓadda kafirai da shi to sai ke cewa wannan ya ka shaho na aka muballila wanda cikin banci ne ba sa tsoron mai ɓadda ya cika balle to je kama da ya karsa وأن تقبل التنزيل شاع وصاله ورحمته بالمرفوع إلى الصرف مقبلا wa ma mana'ahum an tuqbala minhu nafaqatuhum sai ke ce wa an tuqbala tazkiru ka ce yuqbala ka ce wa ma mana'ahum an yuqbala minhu nafaqatuhum yace sha'a wisalu malam hamza da malam kisai kira wannan malamai biyu su kadai suke cewa an yuqbala wa ma mana wa ma mana'ahum an yuqbala minhu dukkan sauran malamai biyar wa ma mana'ahum an tuqbala minhu nafaqatuhum to yake cewa wa rahmatul manfu'u bil khabdi faqbala yace rahama din nan wa rahmatul lil ladina amanu minkum yace kace wa rahmatil kamar da wasali kasa wato wasali kasa gawa ne yace faqbala malam hamsa kin dukkan malaman kira shidda kowa ke cewa wa rahmatul lil ladina yurwa amma malam zai ce wa rahmatil lil ladina amanu minkum malam hamsa yake nan shi kadai نعم
ويعرف بنون دون ضم وفاؤه بضم تعذب كاف بدون الصلة يقع وفي ذاله قسم وطائفة بنصب مرفوعه عن عاصم كل اعتلى
yace wa ya'bu binunin in yi ufa an ta'ibatun minkum tu'azzab ta'ibatun bi annahum kanu mujrimin ka ce in na abu an da'ibatin minkum nu'azzib kuma to shi ne yace anan wayuba binuni yace ka ce na abu ka sa nun guda ka ce ya duna dhammin ka ce yuba ka ce na abu ka wasu ba da dhamma ba wa ba'uhu yace fal kuma ta in na abu shi a can yuba yace wa ba'u yudammu ka sa mata ruwa ka ce na abu tu'azzab ta'u bin nun yace tu'azza ka ce ka sa nun guda ka ce nu'azzib usira wa bi zali zarkin kuma na tu'azzab din nan kasrun ka ce nu'azzib nu'azzib ka sa mushi zali kasa wa ta'ifatan bin nasbi ta'ifatun din ka ce ta'ifatan wanda sai bin nasbi marfu yace mai ru'al imushi wasa lisa wai wa yake dikran nan yace an asimin kulli itala duk gaba da mala asimin kenan mala asimu malamin shuba da mala hamsu shi kadai ke cewa in nafu an ta'ifatin minkum nu'azzib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin kenan su ko san malamai in yi ufa kaga ana ma samu canji biyu da yadda fa an ta'ifatin minkum nu'azzib gana ma samu bi ganu gaza nu'azzib suka tu'azzab ta'ifatun shi shi ko na ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin kenan wajen wuri biyar aka canza ko shida ko so saboda haka su kira da gaba da in yi ufa an ta'ibatun minkum to azzab ta'ibatun bi annahum kanu mujrimin su ka in afu an ta'ibatun minkum nu'azzib ta'ibatan bi annahum kanu mujrimin kenan wancan su suke da yawa su ne malamai shidda na kira'a da almajiran su gaba ɗaya su kuma wannan malamin ilin da almajiransa guda biyu malam hamsin da malam shuba kenan kira'a ta tsaya daga nan sai mu tashi wa haku bi zammin nuni ma a sani batiya a an samu akwai shaida akwai shaida ya fito adadin su wani yake tambaya adadin yawan hadisai na manzo Allah su sallah ai a yanzu a kai tsaye ba wani da yake da adadin iya yawa saboda su magabata hadisi ɗaya sai su raba shi gida goma ko gida ashirin duk inda aka ce isnadi ya sha bamban a hadisi ɗaya sai a same shi hanya ta kai goma to kowace hanyar nan hadisin ɗaya ne amma kowace hanya sun ɗauke shi hadisi me yasa suka ce kowane hadisi ne saboda wa'annan hanyoyi hadisi ɗaya za ta samu hanyar ashirin ma a jikin saboda kowace hanyar zaman kanta ce illa wannan hanya ta samu matsala da an gaba lissafi da wannan hanya kenan yanzu kawo misali da zamu kawo magana ce aka ce wannan ba wannan labari wannan ba wannan ba wannan ba labari aka samu mutum biyar zuwa shida daga annabi sallallahu alaihi wasallam ga magana da annabi ya faɗi sai a samu daga nan da wani da wani zuwa zuwa wani su ma wannan magana ce da wani zuwa wani su ma wannan to wannan duka wannan kowane hadisi suke ɗaukar shi tunda kowace hanya labari ne mai zaman kanshi ko da wancan labarin shi ne ɗaya kenan anan a takaice babu wani littafi za ce maka tabbas bakin adadin hadisi da manzalar salon ko da wani ya faɗa sai dai bakin idan shi istiyari tun da akwai riwata imamul bukhari ya ce ya harrace hadisai dubu ɗari ingantattu da wani ruwa ya ce da kuma wasu haka ɗin kuma da su inganta abu ne da ke yana da yawa saboda haka kuma ga hanyoyin da suke bi wajen lissafa adadin yawan hadisai na cewar kowace hanya zama kanta take babu wani a kan gari zai gaya maka kuma wani hadisin daya sai a raba shi a ce wani zaman kanshi kina ko da wanda ya gaya maka sai a ayoyin alkur'ani ba kanshi a kuɗin saba ne wani akan hadisi na bai sa. a shi wannan in an duka cikin wani za a gangama wani ne wannan shi da aka shi kalau tun da hadisan da ke gurin wancan da wanda ke gurin ai duka su ne ake gama a gurin ba kuma sa yanzu kowane littafi ma za ka adadin hadisan da suke ciki yanzu kuma misali wannan littafi saka samu hadisan da suke cikin na akwai biya a cikin musulma kuma su kin tana yiwa amma hanyar kuma ta sha babba to su suna lissafa duk wata hanyar ta hadisi kenan ko in ya zo hadisi yana ɗaukar hanya har ashirin kenan hadisi ɗari yana iya samun a ce mashi hadisi dubu ɗaya ko dubu ɗaya da wani to shi yasa kuje ji mutum ya gane wani hadisi ba su ɗari ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم